الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسينا بيو أشكل التافن منظومة القرطبي وكما أرجوزة الولدان في الفرد والمسنون تا يحيى القرطبي رحمه الله تعالى أولنا رانا تا لهدي sha ɗaya ga watan shawwal shekara 1442 inda ya daidai da 23 ga watan biyar shekara ta 2021 miladiya za mu tashi shafi na biyar babu salati bale ce إن الصلاة خطرها عظيم وبابها خص بها علوم قيل هي اثنا عشر ألف مسألة موجودة في كتبهم مفصلة قد جمعت طهارة الأعضاء ألفا بلا شك ولا امتراء ذكر ذا محمد بن العربي خزانة العلم وقطب المغرب إذ كان أهلا لعلوم الدين وصار ذا وصار ذا رأي من التمكين بل باب الصلاة باب ببياني أكن matsayin sallah da darajarta da kimarta ma'ana babu bayanu ko bayani ƙadarin sala wannan zai karantar da kai a taƙaice kima da falala da sallah take da shi shine abin da babin ya kunsa ya ce inna salata to dama cikin karatun da ya gabata an yi bayani akan sallah a babin kawa'idul islam shine rukuni na biyu ya yi magana akan tauhidi to in ya gama zai yi bayani akan saura tabbas haƙiƙa sallah khaturuha darajanta azimin wato babba ne tana da kima da daraja shi ne haɗaro a nan ba haɗari ba kakace haɗari alhaɗaru bi ma'ana alƙadar walfadlu wa sharaf an gane ba haɗari na bahaushe ba shi yasa wasu nushat ma inna salata ƙadaruha daga cikin nusakh da aka buga littafin akwai waɗanda an ɗauki da ƙadaruha madadin haɗaruha saboda haka kuma dama cikin ma'anonin shi alkhatar filluga yakan zo da ma'ana asharaf wal fadl wal qadar kima da daraja dama shi ne babin yake karantar bai ka ce hadari wa ce masalla na da hadari eh a ai ana bayani ne akan darajarta da kimarta ba ana bayani ne akan matsalolinta da hadarinta da waye ba ba shi aka kulla babin ba saboda haka in ka fassara ta da hadari babu munasaba tsakanin fassara ka da kuma shi babin da malam ya kulla to yana da kyau mu dinga fahimtar wannan dan kaka je ka fassara ma yara da hadari kaga sai su ji tsoro to sallaga ko mu bari tunda an ji tana da hadari eh amma in kace musu sallah khataruha kimanta da darajanta azimun mai girma ne to kaga sai ka jefa musu wani tunani ka jefa musu wani shauki wa babu ha babin sallah a cikin littattafai khussa biha ulum an ware shi da bayanin ilmomi a ƙarƙashinsa mana ita karan kanta sallah in ka ɗauki kowane littafi na addini to za ka ga an ƙulla mata babi shi kuma babin yana ɗauke da ulumu da yawa kamar ilimi akan tsalki duk cikin sallah ne ilimi a tsalkin nan tun daga alwala wanka a listinja da sauransu sannan haka in ka dawo game da abin da ya shafi lokacin ita karankanta sallah shi ma an ware ilimi game da wannan in ka zo game da yadda ake yin ita karankanta sallat da abubuwan da ke lalata ta to akwai ulum eh da aka ware wannan to duk littafi na duniya in za ka ɗauko shi don ka yi karatu to sai ka ga akwai babin sallah a ciki ina fatar an fahimta to me ya kawo wannan saboda waccan kimar tata to shi yasa aka ware ta da ilmomi don a yi bayani kai kila da sanda ka ji an ce kila wal mas'alatu khilafiyya da ka ji an ce kila to wannan magana akwai saɓani wasu sun ce kaza wasu sun ce ba haka ba ne ko'ina ƙila an ce yafna ashara alfa mas'ala ita sallan nan isna ashara alfa mas'ala tana da matsaloli dubu goma sha biyu matsala matsala ba matsala ta bahaushe ba mas'alatu eh eh da hausa mu mas'alatu da hausa abin da zai dace da hausa shine wato kamar a ce ana iya ɗaukar kamar fanni-fanni tana da fanni daban-daban daban-daban daban-daban ka gane tana da fununu wanda in za ka lissafe su za su baka dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu an fahimci wannan ga akwai abin wanda in ka shiga cikin waga matsala ka gama karatu ka shiga ta biyu haka kai dubu goma sha biyu to akwai malaman da suka ce sallah tana da wani to shi yasa an ka ce maka hatsaruha azimi domin inda ba ta da girman daraja to ba za ta zo da to ka gani to yana zan same su bali ya ce mawjudatan fi kutubihim mufassala su wayannan matsalolin akan same su ne fi kutubihim a cikin littattafan malamai mufassala an yi musu fasali fasali in ka zaka ga fasalul tahara daban shi kan shi tahara akan kakkasa shi fasalul istinja istinja imma akwai al-istijmar sannan ga faslu ainihin algusul shi ma yana nan wankan ma za a karkasa a ce maka akwai aljanaba akwai na annifas akwai na alhaik haka na alwala alwallan ma za a zo a yi maka bayani akwai shafa akan hufi akwai attayammu to wannan su ne masail ɗin da yake magana to za ka same su a cikin littattafan malamai mufassala kowace matsala an ɗauke ta a yi mata fasli faslun faslun fasulun fasulun shine da su ne in ka je su ne malamai suka tattara sai suka lisa ba suka ga sun kai dubu goma sha biyu ashe kaga a sallah tana da girma masu cewa zan je makaranta in samu ko na sallah to sun yi kuskure karatun sallah ha'a mutu ba a gama shi ha'a mutu abinda wani malami ya ce wanda bai san hadisai dubu akan sallah ba waɗanda sun kai magana kan sallah to bai ma san sallah ba dubu ibn al-qayyim ya ce ya tattara farillan sallah da sunnoni wajen 300 da wani abu shi kuma ibn hibban al-busti a littafin sahihu ibn hibban shi kuma yace ya tara farillan sallah da sunnoni da adabu 600 to kaga sallah ba a gaba karatunsa sai an mutu akwai abin da haka mutu cikin sallah ba za ka san shi ba zamanin al-imam al-bukhari irin sukan nan dai ta sa'anni wadda malamai ke wa juna to bawul bukhari lokacin da ya shiga wani gari gari akwai malamai sai wani malami labari ya zo masa cikin garin cewa ai babban malamin nan da ake kira al'imam al-bukhari ya shigo ce kai inda ko sallah ma bai iya ba sai aka je aka wada ba al'imam al-bukhari labari ya kai masa ya ce ni ake cewa ban iya sallah ba ya ce to wallahi na haddace hadisi 500 akan sallah to wanda ya haddace hadisi 100 kan sallah kawai za a ce yau bai iya sallah ba to wannan suka ce irin tasu ta malamai al'akaran to Allah ya sauwaka to da haka sallah tana da faɗi tana da faɗin gaske to da haka mai sun matsalolin sai ya bi littattafai na alfuqaha hmm to ai ya faɗa mawjudatan fi kutubihim mufassara to yau ko iziya ka ɗauka ko risala ko askari ko muktasar ka fara tun daga babin tsarki har zuwa sallah zaka ga zaka tara abubuwa قد جمعت طهارة الأعضاء طهارة فاعل قد جمعت طهارة الأعضاء tsalkin gabbai kawai mun san tsalkin gabbai ko tun daga arwalla wanka da abin da ke da ta'alluki da su to alfan su kansu matsala dubu ne dubu a tsalki kawai muna da matsala dubu wanda tun kame a shiga sallah ke shi ne ya ce bela shakkin kuma wannan magana haka sani ko shakka ha babu don kakka yi kwankwanto iliminka ne bai kai ba to ga ka'ida mutum in bai san abu ba bai jayayya walamtira kuma kakka yi jayayya ka yi ta karatu in ka yi karatu za ka san su amma da an faɗa tun da baka sani ba ɗai shi kenan ka ce ba haka ba ne to ai wannan ya zan hauka in an faɗi abu baka san shi ba ilimin ka bai kai mishi ba to sai ka je kai ta bincike kai ta bincike kai ta bincike zakaraza ita dubu ɗin nan taharatul a'dha'i ɗin nan na cewa yana da mas'ala dubu wanda ya ambaci wannan magana shine babban malamin nan Muhammadu ibn al-Arabi al-Qurtubi al-Maliki a cikin littafinsa a kamun ƙura'an ciki ambace su in ka duba za a gan shi ƙarƙashin ya yi hallazi na aminu iza kuntum illa salati faga su luwa ju haku to da yanzu ya ambace wannan ya ce arwalla kawai ya yi bincike ya gano tana da matsaloli dubu kana arwalla da abin da ke da alaƙa da wanka da sauransu babban malami ahkamul qur'an da mujalladi hudu ne khazanatul ilmi shi ibnu arabin nan da kake gani wata wani irin sito ne na ilimi in kana neman ilimi ka same to magana ya kare taska ce ta ilimi wa qutubul magharibi kuma shugaba ne a ilimi a yankin magharib spain a zamaninsa kutubi ne dama yanci al-kutub shine jagora iz kana ahlan a to me yasa ya faɗo ga magana iz saboda kana dama ya kasance ahlan ya cancanta li ulumuddin shi faɗi irin wannan magana game da ilmomi na addini malami ne yana da yanci ya faɗi wannan saboda ya yi karatu in gaskiya ne kai ba sai ka faɗa ba wasara za ra'ayin kuma ya zama ma'abuci fahimta shine ra'ayi ana ya zama ma'abuci fahimta mina tamki ne wajen tabbatuwa akan matsala ta ilimi babu fara'idul wudu'i wannan babu zai mana bayani akan farillan arwalla fara'idul wudu'i sab'un jariya wa qila fiha innaha thamaniya to farillan arwalla mala ya ce sab'un wasu sun ce bakwai ne jariya su suke gudana wakila wasu malamai sun ce a'a fiha inna ha samaniya farillan arwala takwas ne kaga sun ƙara guda kenan a kan bakwai waƙila sittun wasu kuma suka ce kai shidda ne a dawo da su ƙasa inda ba'adun nasi a wurin sashen mutane waƙila kamsun ya wani ma ya ce biyar ne eh to ga an samu ƙauli hudu da kanon inda suka ce bakwai wanda shine almashhur inda na almalikiya an gani akwai wani ƙauli nasu wadanda suka ce takwas kamar a shekul abahari babban malamin nan na fiƙihu na malikiya shi shi ya ƙara na takwas ɗin shi ya yi bincike ya gano cewa farilla a rawalla ya kamata su kai takwas shi ne kaunu a wadda ilijasari tahiratan to shi ya ƙara wannan eh cewa ya kamata ya zan wajibi kamin kai arwalla ya zan gabanka ba su da janaba da in kana janaba ko kai arwalla babu to amma dai almashhur bakwai su suka fi yawa wanda suka ce takwas su ne a shafi'iyya su sun kafi yawan maganganu akan wannan to su na ƙarshen na waɗanda suka ce shidda su ne ce inda zil kiyasi agun ma'abuta kiyasi agun ma'abuci kiyasi shi ne al'imamu abu hanifa don shi cikin malamai fi shahara da alkiyas sau da galibi lokacin da yana da rai ba a dawwana hadisai sun ka yaɗo irin hakanan ba to sai in matsala ta faru tunda babu yawan hadisai iya abin da ya sani sai ya kwatanta wannan matsala da abin da ya sani sai a sama mata mafita da hukunci to shi a mazhabar hanafiya farillan arwallah biyan ne iya waɗanda ayan nan ta ambato da wasu da ya ƙara daga cikin sudda ya ce to a taƙaita gare su na fatar an fahimta awwaluha to gashi za a yi bayaninsu tun da wancan an kawo su ne a dunkule ta fuskar adadi na farkonsu niyyatu akwai niyya ita niyya abinda ake nufi da niyya a luga shine alqasdu nufi duk sanda kan nufi abu to kayi niyya an gane yawwa wasu kuma suka ce al'ilmu bishai duk sanda ka san abin da za ka yi to sunansa niyya da kasancewa za ka yi sallah to shi kenan wannan ya wadata haka wasu ka faɗa amma mu a wurin malikiya abinda ake nufi da niyya shine hararo kaifiyar sallah a cikin zuciyarka kuma suka wajabta a yi muƙaranar wannan halartowar daidai da lokacin ka bar harama daidai lokacin da zaka ce allahu akabar to daidai lokacin za ka tsawara hoton sallah a zuciyarka to wannan shine niyya a wurin wasu ko suka ce ba wajibi ba ne sai an yi wannan mukara na ɗin za a iya rarrabewa kana iya tun kamin kai kabbara walaji dama ka riga ka kinsa ma zuciyarka za ka yi za ka yi wannan niyya amma wurin indal hanafiya niyya ba farilla ba ce su aurensu sun ce rukuni ce tana cikin arkanus sala da su a wurinsu akwai bambanci tsakanin bainar rukuni wal fardi a wurin hanafiya in ka bar rukuni shine za a ce ibada ka ta lalace banda farilla kabar fatiha a wurinsu don kabar fatiha a sallah sallah kanana da wurinsu fatiha ba rukuni ba ce to amma mu a wurin mu malikiya babu bambanci tsakanin ar-rukun wal fard duk sanda kake karatu a fiqhum al-fiqhul maliki ka ja ambace rukuni ana nufin farilla ya ambace farilla ana nufin nafsu shay to yana da kyau a kiyaye wannan wal ma'u tahiru farilla na biyu a wurin malikawa shine ruwa ya zama mai tsarki an gani sun ce tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairi ya zan shi karan kai ne ruwan yana da tsarki sannan ya zan yana iya tsarkake waninsa na fatar an gani so da haka koda ya zama mai tsarki amma ba zai tsarkake najasa ba to bai halatta kai a ruwan da shi bai halatta kai a ruwan da shi ba kamar ruwan da suka soka da wani horo-horo ko zaki ko mai ko abin da ya kama da wannan fi nafsihi tahirun amma la yi tahiru gairahu irin wannan ruwa a wurin malikawa ba za ka yi arwalla da shi ba za ka yi wankan janaba da shi ba min rakidin ruwan nan daga wanda akwanci ne kamar tafki ko makamancinsa au sa'ilin ko wanda yake gudu au ƙaƙiri ko wanda yake sauka daga sama duk dai ka samu ka yi arwalla da su ɓangarorin nan guda uku wa thalisul fara'idil mazkura na uku daga cikin farillai wanda aka ambata gaslu jami'il wajhi wanke dukkanin fuska gaba daya duk abin da ke shiga cikin musamman waja to za a wanke shi lal mastura ko yawwa banda wato abin da an rufe shine wato gashi gashin da yake ya riga ya sauko suka ce hayya wuce ka'ida in ka je irin kamar laraba ko wasu mutane haka za ka ga wasu suna da yawan gashi wasu gashinsu hayya neme ya rufe kunne wasu gashinsu ya neme ya rufe ainihin menene goshinsu to a wurin mummu malika in ka zo arwalla iya daidai inda gashi yake shi za ka wanki amma in ka zo shafan kai kamar yadda za a ambata to har da wannan gashin da ya zo ya zazzalo ƙasa to sai ka shafe shi don a wurinsu yanzu wannan gashi cikin kai yake laisa min alwaje laisa min alwaje saɓanin su shafi'iyya da sauran hanafiya su shafi'iyya suka ce in suka zo za ka tallaga gashin sai ka wanko tun daga asalin inda ka'ida fuska take tun daga tsawonta shine nan matsarar gashi na asali har zuwa haɓa yake har cikin malikiya akwai masu wannan fahimta ka wanke in ka zo shafan kai ba ruwanka da gashin da ya wuce kai duk gashin da ya wuce kai bisa ga al'ada ba ruwanka da shi bakin inda gashi yake na asalin kai nan kawai za ka shafi kai haka suka haka suka faɗa to almuhim babu wani ishkali da su waɗancan da suka kawo wannan fahimta da wanda suka faɗi wannan duka yana kuma zuwa ga abu ɗaya da abin da abba aso ga arwallah abin da yake a fili ka bar shi ko ba tare da ka wanke shi ba to in ma mun ce ka wanke daidai inda fuska yake banda inda gashi ya rufe to ai an ce in ka zo shafan kai shi ma wannan gashin za ka shafe shi to shafan shi ya wakilci karkashinsa ya samu wakilci wa rabi'ul mafrudi na hududin farillai fasma minni ka saurara daga gare ni gasul ni wankin hannaye ma'almin faƙani tare da idanun sawu tare da murafukai gwiwa hannaye walhamisu na biyar almasu bi kullin rasi shafan kai duka limalikin amma maliku shi adda ga fahimta al'imamu malik shi ya ce dukkanin kai sai an shafe shi lali jami'in nasi banda dukkanin sauran malamai su hanafiya sun ce in an kasa kai kashi uku kashi hudu ka shafi kashi guda cikin hudu ya wadatar ba sai ka sha haɗu ka ba su kuma shafiya suka ce a sulusun ra'asi ɗaya bisa uku in ka shafi ɗaya bisa uku na kai yayi ga wasu ma sun ce in ka samu karin gashi goma kaɗan shawa haka shi ke to shi ne abin da yake nufi da lalle jami'in nasi to abin da ya jaye wannan saɓani famsahu bi ru'usikum bi ɗin nan ma za ta dullu kun ji abin da ya haifar da wannan saɓani to wannan wajen fassara ta da mi take nufi shi yasa wanda ya ce ga abin da yake nufi game da ita wanda ya ce ga abin da yake nufi an gane? to shi ya kawo wannan shi al'imamu mali ya ce tufidul ilsam an gane? da Allah ya ce bi ru'usikum to bi din nan tufidul ilsam ma'ana wajibi ne duk abin da ke shiga cikin musamman ras to a tabbatar da an game shi da shafa su kuma hanafiya da shafi'iya suka ce a tufidu taba'id famsahu bi ba'adi ru'usik bi ba'adi ru'usik da sashen kan to wannan shine sababul khilaf suka ce da ana nufi a shafi kai gaba ɗai to cewa za a yi famsahu ru'usakum ba za a kawo bi ba sun ce ko da mun ɗauki waccan ma'anar taku da kuka faɗa al'ilsal baya nuni akan cewa duka shafan kai ake domin da ya zo ga fuska cewa yi fagisilu wujuhakum bai ce bi wujuhikum ba kuma da an ce bi wujuhikum saha arabiyatan awa ba kawo ba'un ba to shahe ba'un din nan shi ya nuni akan cewa shi kai shi yasa ba ya sabani wajen fuska ba wanda ya ce rabin fuska ko ɗaya bisa uku na fuska ko ɗaya bisa na hudu haka hannaye wa aidiyaku ilal marafi shi ma ba a sa ba'un ba suka ce to da aka zo haka wajen ƙawahu ma ba a sa ba'un ba wa arjulakum aka ce ba a ce wa bi arjulikum ba ba inda an ka sa ba'un sai wurin rubusu to sa ba'un din nan shi ya nuni akan cewa ba dole ne a shafe kai gaba ɗaya yanzu dai ba ka je maganin malamai ba ya rage na sai ka auna ka je ka gani wannan ne ya fi ƙarfi sai ka amsa sai ka je ka yi hujja ko ni ban zan ce ba ga wanda za ka ɗauka ba a yayin tarjihi tun da an faɗi dalilan kowa tarjihi kai ne za ka yi wanda ya hima kai za ka wa kanka tarjihi kowa sai wa kai ne tarjihi to ba ana usulu ba to dama me amfanin usulu usulul fiqi yanzu da mun gama wannan shi zamu yi ko ba haka ba hmm to kaga sai ka zuba sai ka je ka tara matsalolin kowane malamai ka yi bincike ka yi bincike sannan na za ka yi tarjihi ba wai nan zaune na zaka tarjihi ba zuwa za ka yi kai bahas ko ba haka ba aƙalla kila ka samu ko tafsiri goma haka a karance tafsirai al-mu'tabara akwai tafsirai al-mu'tabara inda ulama to cikin su ka samu goma akwai gairul mu'tabara akwai tafsirin da ba tafsiri bane a wurin malamai sau da haka don ka ɗauko magana wurin shi ba za a ma saurare ka ba duk malamai sun yi bayani to cikinsu in ka samu goma kai bincike to nan ne sai ka tara sannan ka samu littafin hadisi akalla ko da kutubu sitta babu wudu na kowane ka karanta ka gaya annabi ya arwalla da sahabbai da sauransu sannan ka dawo fiqhul ma al-fiqhul maliki al-fiqhul hanafi al-fiqhul shafi'i al-fiqhul hanbali ka karanta al-fiqhul muqaran shi ma yana nan ka karanta alfiƙihun zahiri to sannan daɗa sai ka yi a tarjihu in ba ka iya wannan to sai ka yi taƙalidi fa'anta muƙallidu ka Allah ya taimaka shafan kai shi ya fi inganci amma ba dogaro da hujjar da suka yi hujja da ita ba komawa ga hadisan annabi sallallahu alaihi akwai hadisai da asaru na sahabbai waɗanda aka ruwaito duka galibi suna nuni kan cewa da aka zo arwalla an shafe kai ne ka duba littattafan hadisi za ka ga wannan amma ta fuskar abin da su waɗancan suka faɗa game da harafin wannan haka ne to amma dama annabi shine almubayyin wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa ghasluka ar-rijlayn fardun sadisun wankewar ƙawahunka shine farilla na shida shine farilla na shida to daga nan nan wasu sun ka tsaya sun ka ce farillan arwallah sun ƙari amma su a shafi alhanafi abin nan kai alhambaliya da sauransu su kuma alhanafiya sai sun ka cire wancan na farko anniya sun ka ce biyar ne to su ko suka ƙara su malikawa suka ce wasabi'u na bakwai alfauru gaggautawa to shi alfauru din nan hatta cikin malikiya akwai saɓani wasu sun ce farilla ne wasu sun ce ba farilla ba ne shi ne ka yi arwar lafi faurin wahidin ma'ana a tsare ba tare da karar rabe ta ba tun sadda ka fara baka samu rarrabewa ba tsakanin wannan gaba da wannan gaba shi ake nufi da alfauru ba wai gauga ba iri yadda wasu ke fassarawa ba shi ake nufi ba ana nufin tun daga wankin fuska har zuwa wankin hannaye har zuwa shafanka har zuwa kafa ba a samu jinkiri ba ka yi shi zama guda ba wai ka zauna ka wanke fuska sai ka ɗauko waya ka yi waya ka ajiye sannan ka ci gaba in ka wanke hannuwa kuma ka tashi ka zauna can kuma ka ci gaba ba to wannan shi ake nufi da rashin gaba ba ana nufin in ka zo a rolla ka yi shafshaf ba eh ka yi a rolla gayu ko a ba shi ake nufi ba na batar an gane to yana da kyau a dinga fassara abubuwa yadda suke bisa ka'ida yadda suke da wani in ka ce mai da gaggawa walfaro da gaggautawa to kaga mi zai fahimta kuma kaga haka wasu suke fassara to yan islamiyya sai su gyara don haka muke jin yara na faɗi walfauru da gaggautawa to wannan ba daidai ba ne kai musu bayanin ma'anar abin da ake nufi fauru ɗin nan ba a yi shashab ba a arwalla ita ma ana buƙatar a samu nutsuwa a cikinta wa an ta jalis kuma son samu ka yi wawu ɗin nan wawul hali ce saboda ka wannan jimla wa an ta jalisu haliya ce la mahalla la hamil al ka yi arwallan nan lokacin da kana zaune haka an kafa da su shi wannan musahabi ne wannan ya itiradi baya cikin magana wal jasadu tahiru zadal abahari jiki ya zama mai tsalki daga janaba amma fa ashekul abahariyu shine abubakar bunu ali al'abahari babban malami ne a mazhabar malikiya to shi ya ƙara wannan na ƙarshen an gani fahawa idan sami nuhabin nazari to idan ka yi lura ka yi tunani to wal jasadu ɗahiru ɗin nan shi ne zai zama tun da can tun da an ce alfauru shi ne na bakwai babu sunan alwudu'i babin sunanin alwallah وسنن الوضوء فاعلم سبع أولها غسل اليدين شرع سنن الولا سوكو غدا bakwai ne ka sani awwaluha na farkon su غسل اليدين wankin hannaye guda biyu an gane ko shi da yace shar'u wato kamin shiga arwallat to ana buƙatar wato ka fara wanke hannayen shi ne ma'anar sharu wanke hannayen zai nuna kenan yanzu za ka shiga a ruwan min ƙabli idikalihi mal'ina'a kame a shigar da su cikin ƙwarya alwallah ko kwano alwallah salasa marratin ma'a sau uku tare wila'a kuma a jere mana na sun ka wanke hannayen su biyu gaba ɗaya ba daban-daban ba sannan a jere wa madmidil fama ka, ka ainihin kurkure bakinka sun mastan shiki sannan ka shaƙa ruwa wa dumka dawwama alastin tsarihi a kan fyace ruwan nan duk sanda ka shaƙa to ka dawwama a kan shacewa wa haƙiƙi kuma ka zama mai ta haƙiƙi ma'ana duk abin da an ka ce ka yi to ka yi shi daidai wa daida shi ne ka haƙaƙi wa raddu kalyadain da mayar da hannayenka fi muhukamihi a wurin mafi kyautatawarsa shi ne farkon kai kenan min mu'akhirihi lokacin da ka min mu'akhirir ra'si lokacin da ka dawo daga ƙarshen kai idan ka fara daga goshi ka yi baya su sannan sai ka sake dawowa ga muhkamin ras shi ne farkon kai ila muqaddamihi ko har zuwa farkonsa ko kuma fi muhkamihi a a cikin kyautata wankin wato ainihin shi farkon kan nan shine goshi lokacin da ka fara daga nan to sai ka yi baya tare da hannaye sai ka yi baya in ka kai ƙarshe daidai ƙeya kuma sai ka sake dawowa wa mashukal uznaini za ka sunna da shafan kunnuwanka shi ma wannan sunna ne bi zahirin wa batinin min hunna ka shahi bayansu ka shafi cikinsu min hunna daga gare su wa jaddidil ma'a lahuma kuma sunna ne ka ɗiban musu ruwa sababbi banda waɗanda ka shafe kai kaza ka haka a ta annabi na umari shi tajridul ma'i daga dan umar ya zo ba daga annabi ba an gani saboda haka da shi marika su kai hujja eh don daga annabi hadisi bai tabbata ba cewa annabi yana tajridul ma'i na kunnuwa amma an samu asar daga abdullahi dan umar da al-imam malik ya kawo shi cikin kitabul muwatta in ka duba babu lozo za ka gan shi to sai suka yi hujja da wannan saboda abdullahi dan umar yana daga cikin malaman madina waɗanda al'imamu malik yana hujja da ayyukansu maulaka wanda yake shugaba gare ka shi dan umar wa adda alqadi alqadi iyad ya lisafa fil masnuni cewa yana daga cikin abin da yake an sunanta minhu daga gare shi gasalar lazifis sudugi wanke abin da yake na haske wato ko kuma tsakanin kundukuki min bayadu na haske to shi alƙadu ya kawo cewa shi ma sunna ne a wanke shi domin a duka yana cikin kunne shi ne abin da yake tsakanin wato idanu da kuma kunne shi ake kira kundukuki wayannan yan kolallan wayanda in kana gehe sai kaga kamar madubi ne a fuskan mutum a wannan wurin to in ka zo to shi ma akwai bukatar ka wanke su da hausa ana kiran shi kundukuki wa inda na tartibu a wurin mujerantawa fil masnuni yana cikin sunna an gan shi wa man yaqul bi aksihi wanda ya faɗi cewa jerantawan nan ba sunna bane majnun wannan mahaukaci ne wanda ya ce in ka zuwa ralla kana iya fara da wankin kawo sai ka sai ka yi sama ko eh to to amma kuma in ka yi haka a rola kuma ta yi ko wurinsu din don ba ka yi tartibi ba a rola ka ta yi hatta wurin maliki don ba wajibi ba ne shi tartibin amma suna ce mai tsananin ƙarfi amma in kaya ba da kuskure ba ba da gangan ba kai eh in kana ganin cewa yin hakan shari'a ba shi yake nufi da abba haukaci wanda ka ganin yin haka na addini ne to mahaukaci ne da shi ake magana amma wanda mantawa na yi to shi ai mai hankali ne kaga bai kamata a kira ya mahaukaci kuma arwallarsa ta yi ba a bata masa arwallar eh dama at-tartib jarantawa bainal fara'id sunna suma malika ba su ce farilla ba babu ma yanqudul wudu'a babu mai bayani aka abin da ke wala arwalla ma yanqudul wudu'a bi kulli hali abin da ke walwale arwalla a cikin kowane yanayi arba'atun guda hudu ne tati alat tawali za su zo a jere bayaninsu zai zo a jere na farko jami'u ma ya kharuju bil mu'tadi fitowar duk abin da yake fita ta fuska al'ada min sabile ne daga hanya biyu ga al'aura ko dubara duk abin da ya fito ta nan kuma fita ta fuska al'ada to balabai suka ce wannan yana walwala arwallah an gani yana warware arwalla min al'ajisadi daga cikin jikunkunan mutane wa kullum mal aqalu bihi magalubu duk abin da in an yi shi to yana rinjayar hankali to shi ma ya warware arwalla ka sha kayi arwalla sai ka sha wani abu ko da magani ne in ya rinjaya akan hankalinka ka koma ka wani mahaukaci arwallarka ta walwale ko ka sha kwaya ko ka suma fa innahu min jinsiha mahsub to abin lisafawa ne cikin jinsin abin da ke wala da arwalla ko da bacci ne illa khafifan nawmi ghaira musqil sai dai bacci wanda yake mai sauki wanda bai da nauyi fa hawa ma al julusi ghairu mubtil shine baccin da an kai zaune to wannan bai bata arwalla don ka dan yangyada kana zaune in dai ba ka jingina ga wani abu ba eh shi ake nufi amma an ka jingina ga wani abu kai bacci to kai bacci bisa ga abin da ka jingina saboda haka wanda yana rola arwala amma in ga jikinka haki zaune ɗaya haki baka dogara ga bango ko fila ko wani ƙarhe ko wani mutum ba dan gyangyaɗa wannan da haka ko ba haka kwance ba eh ga arwala da nan amma in ka jingina ko da irin haka ne to an samu matsala arwala ta warware wa ba da hallazzatu lil malamasa bayan shi sai shafa jin daɗi an shafi mace to yana rola arwalla ko da komi bai hito ba a wurin malikiya da ka shafi mace ne ka ji daɗi a wurin malikiya arwalla ka tarwale wa ma bi ma'ana ha da abin da ke shiga cikin wato ma'anar shafa kamar sumbunta mujanisa to yana kamanceceniya ne da ita shafa yayi kamar ka sumbunci mace misali to shi ma yana rola a rola sun mayalil jami'a masu zakari masu zakari shafa al'aura yana biyowa bayan wa'yancan gaba ɗaya da aka ambata bin lazzatin na jin daɗi kama a tafil khabari kamar yadda ya zo cikin hadisi eh cewa man masa zakara hufal ya tawabba sai sun karin jayar da shi akan cewa inna babatun mink babul haidi babu bayani akan jinin al'ada lil haidi iddatun minan layali hamsin wa ashirin muntahal kamali lilhaidi jinin al'ada iddatun minan layali wato wasu kwanaki ne na daruruwa ba koyaushe ne mace ke al'ada ba wasu kwanaki ne da allah ya rubuta mata ta yi wanda ba su kuma hamsin wa ashirin ba su wuce kwara goma sha biyar muntahal kamali su ne abin tukewar kammalarsu saboda injini ya zo mace to da zare kai kwana goma sha biyar ko bai dauke ba to ba ta da lafiya ta yi wanka kawai ta ci gaba da ibada ta je ta nemi magani domin ya wuce geji eh wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai wasu kuma sun ce lahadda li aksari ko kuma li li waqatihi amma dai wannan magana ita tafi ƙarfi kuma ita tafi yawa a wurin malamai fa in yazid in jinin ya shay'un wani abu na jinin ya ƙaru alat ta kamilati akan wancan adadin na sha biyar da aka gaya maka to fa za ka yarkun ka sani wannan wata jijiya ce hadisun min illati wadda ta farar da wani ciwo ko kuma ta farar da wannan jinin min illati saboda wani rashin lafiya to shi yasa sai ta dinga zubar da jini amma ga al'ada mace bai yiwuwa ta wuce kwana goma sha biyar tana jinin al'ada ba a samun wannan kuma wai lahiyar talau wa gayatul qillati fil ayyami amma mafi ƙarshen ƙarancin kwanakinsa fil ayyami a cikin kwanaki a wurin hanafiyawa salasatun kwana uku ne su auren hanafiya injini ya zo mace to sai ya kai kwana uku sannan ya zama al'ada an gani sai ya kai kwana uku kwana ɗaya kwana biyu duk ba jini ba ne a wurinsu duk za ta ci gaba da sallah da sauran ibadu amma mu ba haka ba ne a wurinmu mu a wurinmu ko da sakan ɗaya ne ta zubar da jini to za ta daina ibada ta jiri alad dawami su ke gudana alad dawami bisa ga dawama wa inna ma haza to amma mu a wurinmu wanga ra'ayi nasu su hanafiya na cewa mafi karamcinsa kwana uku muna da wannan ƙaulin amma ba ta inda sun ka aza shi ba mu inda muke da shi shi ne filistibirai wajen kubutar mahaifan mace idan ana son ta gano tana da ciki ko ba ta da ciki lokacin da aka sake ta to aƙallo nan aurenmu mun ɗauki wannan ra'ayi saiwa cewa sai jinin ya zo hassau har kwana uku shi ne aƙallo na fatar an gani amma don kwana ɗaya kwana biyu wannan mu ma ba ma nisa fashi saboda haka su malikiya kaga sun yi kaidi amma su hanafiya sai suka bar shi mutulakan amma in ba wuri istibra'i wurin da ake son a kubutar da mahaifa akwai ciki ko babu ciki to wannan sai ya kai abin nan kamar kila an baka boya ko an je an yaƙi an baka boya to akwai buƙatar ta istibra'i akwai buƙatar ta istibra'i to injini ya zo mata kwana ɗaya ya ɗauke to wannan bai ciki ba a lisafawa da shi sai ya zo aƙalla kwana kamar uku haka wannan saɓanin inda ba inda ake istibra'i ba imana ba ga can ya buga ma ba ta jari alad dawami ku dinga fahimtar karatu wa iddatiz zawjati wal imayi ko kuma inda ake lissafin iddan mata da kuyangi to don nan mu ma mun yarda da wannan ra'ayi amma in ba waɗanga wurare guda uku ba to babu inda ake cewa aƙallu na jini aƙallun haini na jini shine kwana uku sai hanafiyawa babin nifas babin magana kan jinin haihuwa walin nisa'i adatul wilada mata suna da al'ada da suke yi lokacin da suka haihu yarifna minhan naqsa wa ziyada kuma lokacin da aka samu ragi ko ƙari akan wannan al'adat sun sani faƙila fi shaharai ne wasu malamai sun ce a cikin wata biyu taswa fil adad su suke daidaita a cikin adadi ma'ana duk mata da ta haihu to sai ta yi wata biyu shi ne ƙarshe shi ne madadin kwana goma sha biyar a ɓangaren haila don mace ta haihu in ta yi wata biyu jini ko bai ɗauke ba da shi kenan sai ta yi wanka ya zamo jinin mai ciwo amma a haihuwa wakila gairu zaka wasu malamai sun ce ba haka bane kowane suka ce kwana arba'in akwai wannan kauli ba wata biyu bane an gani? eh malai ce to faltu hatfihi wato a ƙayyade su wa'annan kwanakin nata fihi a cikin wa'annan kwanakin na wata biyu ma'ana ka a wuce wata biyu ko dai ka na wata biyu ko ka dawo hamsin ko ka dawo ga waɗanda suka ce arba'in amma ba a wuce wata biyu a ce akwai kwana saba'in ko tamanin ba a yi shi ne ce a iyakance wannan adadi fihe a cikin abin da an ka ambata wal ƙasatul bai wasu ruwa farare alƙasa su ne ruwa albaida'u farare fi isirin dami masu biyowa ƙarshen ɗaukewa jini to alamatu tuhuri alama ce na samun tsalki ɗaukewa jini inda ba abin a wurin sashen mata ba dukkanin mata ba akwai matar da in jini ya ɗauke mata ko kuma jini ya ci gaba da zo mata can ƙarshe-ƙarshen ɗaukewarta to sai ta dinga ganin wasu ruwa na fitowa faraye to wata alama ce na cewa ta samu jini ya riga ɗauki amma wata ba haka ba ne akwai wadda ruwan ma jini ne su wa'annan ruwan farare to da haka ba ƙa'ida ce mu ƙarada ba a kowace mace kawai da ta ga fararen ruwa sai a ce ta samu ta samu tsarki sai matar da ta riga ta jarabta haka ɗin kila ta yi al'ada kamar sau uku ko hudu duk sanda jini zai dauke tana ganin ruwa to kaga ita biya riga zama mata ne alama amma matar da an mubtada da sauransu to shi ne ce ita sai dai ta jarraba ta gani tunda ba ta da wata takamammiyar al'ada game da wannan saboda haka jinin ya danganta daga inda mace take rayuwa ko abincin da take ci wata jinin nata ma ruwa ne ba irin jini ne na sauran mata ba za ka ga ruwan kamar ƙasa-ƙasa kuma haka hailanta yake haka ɗabi'an halittar ta yake wata jinin nata za ka ga kuma shi ba baki ba sannan shi ba ja ba gani brown brown haka wata nata yalo yalo wata nata baki ne to haka suke shi yasa wannan babin al'imamun nawawi ya ce da sarƙaƙiya ya ce da cikin matsaloli masu baƙar wahala wanda ya gajiyar da malamai shi wannan babin da kake gani wanda ha gani kamar ɗan kaɗan alimamin nawawi da kai ne ya ce wala wannan babin sarƙaƙiya gare ya ce so tari malamai suna baiwa mata hukunci a sha'anin haila wanda a bisa kuskure na farko dai haila ga maza ba su yanta wani yadda jinin haila ma yake bai sani to sannan matsala jinin nan kuma ba launi ɗaya ba ne in ka samu mace biyar za ka iya samu kowace mace kalan nata jini daban to in kai musu fatawa guda sai a samu matsala sannan akwai matar da daga wata sai wata take jini akwai matar da sai wata biyu duk wata biyu take jini akwai matar da sai wata uku akwai matar da a wata sau biyu take al'ada akwai matar da ma a wata ɗaya sau uku take al'ada sau da haka an ka suke ta wata ɗaya sai ta ƙare yadda duk akwai su to in baka san wannan ba sai ka haɗa matsala to shi yasa ce da za a ce a samu mata su yi karatu su zama masu fiƙihu sosai su fito su yi bayanin irin wannan matsala ya ce da an fi samun sauƙi-sauƙi tun da abin a jikinsu yake eh ya ce to amma ba abu ne wanda da alaƙa da maza ba ya ce to wallahi babu ne mai wahala to kaga malamai kenan bale mu yan kabu kabu eh to malamai su yi wanda magana mu me za mu ce to sannan kaga galiban mace in ba takata ba misali ta zo ma da irin wannan matsala in har kana son gabata amsa daidai dole sai ka sanya jinin ta yake sai ka sani kamin ka bata fatawa ka bincika ya jinin ke dole sai ka yi bincike musamman irin matan da jini zai ɗauke wani abu ya biyo baya kama abin nan da ya faɗa yana da kyau sai an bincika shi wannan abin da ya biyo baya me alaƙasa da wanda ya ɗauke ta fuskar launi da sauransu akwai wadda za ka gaba ba a lisa fahe cikin jini ba jininta ba ne saboda abinda a jininta kalan shi daban baƙi ne wanga da ya zo kuma ruwan ne da an ka ambata nan farare akwai wadda kuma ba haka ba ne jininta yalo ne kuma ruwan nan da ya zo daga baya shi ba yalo ne ko kuma jinin ne to in ya zan jinin ta yalo yalo ne kuma bayan ya ɗauke kuma wani abu ya zo mai kama da jini ko jinin to duk hukuncin shi ɗaya da wancan hukuncinsa ɗaya da wancan am yawwa amma in jinin ta ya zama baƙi sai ya zan wannan da ya biyo baya in dai har ta riga ta gama al'adar ta ne kwanakinta sun ƙare har ta yi wanka sai ta ga waɗannan fararen ruwan to wannan ba ta yi tabari da shi ba za ta lissafa cikin kwanakinta na al'ada ba amma in kwanakin ba su ƙare ba misali tana da kwana bakwai sai jinin ya ɗauke lokacin da ta yi kwana biyar kaga sauran kwana biyu gane shidda ba ta ga komi ba gane bakwai sai ta ga ruwa ruwan kuma ba kalan jininta ba ne jininta baki to ruwan nan shi ma yana cikin haila shi ba yana ciki hada saboda haka yinin nan na bakwai ba za ta yi sallah ba sai in ruwan ya ɗauki shi ma matsayin jini yake saboda ya zo lokacin kwanakin tsari abin nan haila to ya kamata ka san wannan na'am shi za mu kai ai ai ba mu kai wannan ba hukuncin ziyada ko ba mu kai wannan karatu ba ina fatan muna fahimta Allah ya taimaka saboda haka abubuwa ne sai a hankali shi karatun shi ɗaya ga littafi bai wadatarwa kai bala amiru sannan inda abu gudana yadda yake na haka yake ko ina to kaga akwai sauki dawa ba haka ba ne tunda mun zama matan mabambanta ne wata sai ta yi wata biyu sannan ta gaji ne to kaga irin wannan ababin idda kaga sai kaga a hankali mafi yawanci da yanzu su jahilai ko suna jini za a ga idda su kwanaki suke lissafawa ai da ta yi wata uku sai a ce ta kare ni duk wadda jini na zo mata ba a itibari da kwanaki ba a lissafa ba a itibari da kwanaki in dai jinin yana zuwa to da jini ake yi itibari shi kuma jini bai da alaka da kwanaki ya danganta da ya take al'ada in mai haila biyu ce a wata ɗaya ko uku kaga a wata ɗaya ta gama eh in mai biyu ce kaga saura guda ka gani musamman irin masu sakin mace haka in ba ta yi wata uku ba sai su ce sun mayar da ita yana yiwa ma ta kare al'ada bai sani ba ta kare yadda kai bai sani ba yana yiwa sannan idan al'adar na wani lokaci ta kan samu attagayyo eh mace tana iya samun canjin yanayi wani lokaci ta samu ƙarin kwanaki wani lokaci ta samu rai wani lokaci jininta sai ya canza girkar san ɗan adam wani lokaci ya yi baki-baki wani lokaci ya ɗanyi wani lokaci ya ɗanyi kumatu-kumatu ya yi daji to su ma mata haka suke wani lokaci jinin ya canza ya ƙara baki wani lokaci ya ƙara jajaja wani lokaci ya ƙara burawa-burawa saboda kalan inda suke rayuwa ko abincin da suke ci to duk ya kamata ka san wannan ka ce gaskiya ne a to ai matsayinka na malami matsayinka na malami dole sai ka sai ka samu wanda za su tunkare ka akwai irin yan uwa akwai irin almajirai haka ɗalibai wani ma matar shi mijinta za ta turo ma tuwon ya mahi komi haɗari eh wai a ba mutum saƙon fatawa kuma kan haila shi ne sa haila shi ma a tumiyar sani shi ne a mishkila hina ma yiwuwa ma bai ma fahimce na yanta ba kuma ba lalle ba ne kai bayanin da za ka yi mai ya zan ya fahimta shi ne to sai haka abota ma Allah da jahilci fi sabilillah sai ya dauko ta zuwa ayi magana zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu ga mace ta zo su gutumuran annabi ba musamman ta har uku ma wata ta yi tambaya a kai ya ake wankan abin nan al'ada annabi ya karantar da ita ina ai ba daidai ba ne ba daidai ba ne almuhimmi dai yana da kyau a ce an faɗaɗa akwai littattafai kuma matsala ce galiban ma malamai ba su suka ware ta da rubutu ba za a ga idafa ɗinta ake cikin littattafai saboda kowane abinda a dalili kowa yana jin tsoron taɓa ta saboda ko da mace ta karanta shi ba lallai bane bayanin da an kai ya dace da ita ba lallai bane to ana samun matsaloli kwarai da gaske wannan babi gaskiya ba za a ga mafi yawanci bai ma cikin abin da masu da'awa sun kama da hankali a kansa bai ciki Allah bai ciki su kansu mazan akwai bukata a ce maddat ana yawan yi musu bitatta saboda su dinga kula da matansu su dinga kula da 'ya'yansu eh kada da ya ta balaga dole ka zaunar da ita eh wajibi ne Allah ya dora ma in dai baka aurar da ita baka zaunar da ita ya take wankan abin da injini ya ɗauke sannan ya kaza ya jinin nata yake duk ku zauna addini ne don ka bauta ma Allah da jahilci Kuma zo dole sai ka yara.
a Dole sai.
to wa Allah ya ɗora mu ku an fusa kuma an ga cewa ahali to duk wannan yana cikin wa ahali kum nara
Shi kan shi kuma bai zama kai ba. Shi zai kawo.
to ai su kansu malamai suna da laifi saboda ba madda ta wadda na ce maka ake yawan yanzu misali a ce za a yi daura ko za a yi samina da wuya ka ji an ce za a yi magana kan al'ada Ba bai zuwa.
wani ma abin da yake ɗauka ba matsala ta ta ba Kure.
ba ta shahe shi ba Ga mata ga ga iya duk.
eh na akwai yadda ta hajji sun kaɗa yi magana kan fannin sun ka ɗauke shi tafsirin an kai bayani to ba su da yawa gaskiya Ko ta wasu yana kan kan.
akwai ta usaimin da ya yi a takaice tana nan ba ta da yawa sosai akwai dai wani bahasi da wani malami ya yi na'am
a jami'ar ummul qura da bahasi ne gaskiya a wadatacce a wannan babi Eh, sunansa alƙaunin mafassal fi ahkamil haid Mm, to shi ya tattauna sosai akan matsaloli to Allah shi mana jagora yanzu dai ku ba sai ku ɗauki matakin gyara ba Hmm, ga matanku da sauran 'yan uwa da sauransu duk wadda a ƙarƙashin ka kai Allah ya ɗora ma.
Gaskiya.
ba dai ka zo ka ce mata- ka dinga mata faɗa ta dinga sallah ba to ai akwai sharaɗin sallah ta san shi to na ya kamata a fara in yaro ne baligi ka zaunar da shi ya yi ma bayani yadda yake wankan janaba in ka kurakure ka yi mai gyara duk wannan Allah ya ɗora mu- mai iyaye da wayanda aka- ‘ya'yan da aka ƙarƙashin su kana da yaro ya balaga
Kan kan zawo tun daga mawala da ake samu.
Mm.
Wani bin ma wani biyan shi da sake fuska ya zuwa jiki ba yau masu suke da ya ci biyu.
kaga wannan Wani ma kuskure fiye da mai cika ne kasa. Wani mai kan faɗa raka mai.
gaskiya ne Allah ya saboda sun zama kamar zako kake ne wa'adatul ba'dihi yaljufufu to akwai matan da su kuma al'adar su wajen alama ta tsarki shine aljufuf aljufuf eh, a wurin malikiya shine lokacin da mace ah, jini ya ɗauke ta samu kamar auduga kaɗa sai ta ɗan shigar da ita cikin al'aurata to in ta fidda ita ta ga babu wani launi na baki ko na jini misali ta fito lafiya lotsatsattsaf to wannan shi ake kira da aljifu a wurin su a malikiya eh ba bushewar mahaifa ba kamar yadda wasu ke faɗa Mm. kilahuma dukkanin wayannan mustashabun abu ne wanda an ka abuci sanin sama alufu kuma an ka saba da shi a wurin ma- mata saboda wata wa'ancan ruwan ne alama tsarkinta wata kuma aljuhu Mm. ya danganta ita mace- macen da za ta yi mafatawa sai ka sawa ne babu take babu mujibatul gusuli sha Allah tun da dai muna da tsari zuwa gaba za mu yi kokari mu ɗauki matakin hallale wasu masa'i Mm. babi mai magana akan ababen da ke wajabta wanka ba wajiban wanka ba abin da zai wajabta ma kai wanka to wannan abin shi za a yi magana ba wajiban wanka ba jam'u mujibin Hmm? wa mujibatul gusuli arba'un ko a ta'in mala ya ce wa mujibatul gusuli abubuwan da ke wajabta wanka wankan farilla kenan Hmm. Hmm, gane ko shi ne ya ce arba'un guda hudu ne ta'in kuma suke bujurowa ma'ana su ne bayaninsu zai bujuro awwaluha na farkonsu al'inzalu saukar da mani hina ya katarin amma ha lokacin da maniyin nan yake gwamayuwa bilazzatin tare da jin daɗi ma'utadatin jin daɗi wanda an ka saba da shi to duk sanda mani ya sauko ta kowace hanya ce in dai akwai jin daɗi ciki jin daɗi wanda an ka al'adantu da shi to wannan wajibi wannan yana wajabta wanka ta hanyar saduwa ko ta hanyar wasa da al'aura ko ta hanyar tunani eh duk ya fito to yana wajabta wanka amma saɓanin haka irin mutum ya tuntuɓe mani ya fito mai ko abugai a bashi kashi hammani ya fito to wannan ba sai ya yi wanka ba na wannan wani abu na ya sababa fitar shi ba sha'awa ba ƙarewar safa ƙaumun wasu mutane ƙarewar safa bai zaka su haka suka siffanta shi wannan inzali ɗin na biyu aumugibul hashafati ko ɓoyewar ra'asar zakari shine alhashafa eh shi gefen al'aura idan ya ɓuya filfarji a cikin farjin mace to wannan yana mi ma za ka min alƙiyasi kuma wannan magana ba ƙiyasi ba ce nassi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa idza jalasa bai da shu'abi al'arbai sun majahada faƙari waje balgusu a riwayar muslim ko lafazin muslim wa illam yanzil ko bai inzali ba in dai iya wannan kaciyan ya ɓuya to wanka ya waje ba wannan ba kiyasi ba ne kaji nassi ne su manke ta'ul haidi da uku sannan ɗaukewar jinin al'ada wani fasi da ɗaukewar jinin haihuwa duka waɗannan suna wajabta wanka an gane ko? to ya ce wa zahuwa sani alama yuzkaru to idan an yi itibari da inzalul mani da mugibul hashafa a matsayin ɗaya in kita'ul haidi wa nifas a matsayin shi ma ɗaya to huwa sani sun zama shi ne cikon na biyu kenan alama yuzkaru akan abin da za a ambata in an dauke su cewa duka su zaman ɗaya suke al'ada da nifas tunda suna da alaƙa wasu na cewa ɗaya ne in zalmani bi hashfatin bi shahawatin da mugibul hashafa a matsayin ɗaya tunda suna da alaƙa kaga biyu kenan wasalisu sai zanna uku almautu mutuwa in kuma ai tafsili an ce wancan biyu wannan ma biyu to wannan sai zanna biyar sai mutuwa bihi da ainihin wato da janaba din an gani idan mutum ya mutu da janaba to wannan wajibi ne a yi mai wanka don ka a bari ya da ka a bari ya je da janaba amma shi asalin wankan janaba abin nan wankan gawa a wurin malikiya ba wajibi ba ne sunna ne in mutum ya mutu a yi masa wanka sai in ya mutu da janaba a fahimci eh ya zama wajibi duka ya wakilta da an yi shi kenan ba sai a yi na gawa ba amma sauran malamai su sun ce wankan gawa wajibi ne amma mu ba wurinmu ba fa'atabiru ku zama masu lura warrabi'u na hudu al'islamu musulunta ga kafiri kafiri ya zoɗe musulunta to wannan shi ma ya wajabta mai kamin ya fara ibada sai ya yi wanka tsalki tunda sun ce yana yiwuwa yana da janaba ba ma yana yiwuwa tun da ba wankan janaba yake na shari'a ba kaga akwai janaba tare da shi tuli to shi yasa sai suka ce to tun da ya musulunta wajibi ne shi wanka tammala adadu adadin hudu din ya kammala fa'amal bai ma ta'alamu ya kai ɗan uwa ka yi aiki da abin da ka sani duk abin da baka san shi baka aje hige kar ka yi aiki da shi fahuwal maƙasidu shi ne manufa shi ne abin nufi da in ka ce ka yi aiki da abin da baka sani ba to sai ka samu matsala babu fara'idul gusul babin farillan wanka al-gusul fardun wanka farilla ne lahu furudu kuma yana da farillai awwalu hanniyatu na farko shine niyya na farkon su istufidu lokacin da kake kwaranya kwaranya ruwa ga jikinka an gane wa ma bihi aidan yusamma gusula da abinda kuma ake ambaton wato wanka wanki abin nan wanka da shi wa ma bihi aidan yusamma gusula shine wanki ana kuka kwaranya ruwa to ba a kiran wannan wanka dole sai ka cuɗanya ka ɗaya zuba ma jikinka ruwa shi kenan ka fito ka ce ka yi wanka Allah dole ko ka zuba ruwa sai ka cuɗanya wannan shi ake kira algusul eh min mutulaƙin ma'i kuma ana yin shi da mutulaƙin ruwa wanda babu abin da ya shiga cikin shi a ruwa wanda yake ba a ƙayyade shi da kila ruwan gari ko ruwan zaki a ruwa kawai ehe allazi qadi qalla kuma ruwan da yake ya karamta ba a buƙatar ka cika botiki eh ko ka je ka bude shawa kawai kai ta abin duk wannan bid'a ne hmm ba daidai bane eh ana son ta qalilul mai wal fawru da jeranta wato wankin wata daliku da cuɗan yawa inda maliki a wurin al'imamu malik to ya shigar da da alfauru da attadaliku sharɗin bihi ya timmu ma hunalika kai sharaɗi ne ma a wurin maliku wanda yake bihi da shi ya timmu ma hunalika abin da ya gabata yake cika saboda haka ko ka sauran can amma ba ka yi alfauru da attadaliku wato wankanka bai cika ba fahazihi arba'atun kama tara wannan hudu ne kamar yadda kaka gani talzamu man kulli fahamin alwara duk wanda ya zama mukallafi to ya tilaste shi ya kula da su daga cikin halittu wanda an ka kallafa masa ainihin ibada babu sunan al babin sunanin wanka al-ghusl min masnunihi al-wudu'u wanka daga cikin sunoninsa akwai alwala sunna ne in za ka yi wankan janaba to ka gabatar da alwallah waya daga cikin sunna shi wankan kenan nan baka yi ta ba kuma babu komai kuma alwallah in ka yi ta ta isan ma ka je ka yi ta ibadarka in ma baka yi ba kuma shi kenan wankan ya wakilce ta inda shiru'in lokacin fara wankan fihi a cikinsa walbudu'u ko da harawa a wato da harawa da ainihin ita arwallat ana buƙatar ka fara ta da ita kamin ka fara yin komai ya ce ka za ka ƙari nussa haka yana daga cikin sunonin an nussanta alifta khalili cewa akwai bukatar mutum ya tsatsefe don ra'asa gashin kansa walle ya da gashin gebe ya khalili ya kai masoyina walbada'u da farawa bin ra'asi da kai a ta'anin nabi kuma wanga hukunci haka ya zo daga annabi in zai fara wankan janaba yana fara wanke kai sau fi gasilihi wajen wanke kan ma ba'a da za abin da zai biyo bayan wankin kai min matsalabi yana daga cikin abin nema gare ka ya kai bawan Allah babu hay'atul wusul babin siffar yadda ake wanka wa bil wudu'i yabtadil mughtasilu al mughtasilu mai wanka wa bil wudu'i yana mai yabtadi farawa bil wudu'i da alwalla thumma bayan ya gama alwalla usula sha'arihi sai ya bi wato karkashin gashin jikinsa ya dinga shigar da ruwa can yi khalilu yana tsatsefe a gashi duk inda ya san yana da gashi to ya tabbatar da ruwa ya kai karkashin gashi wahai atul gusuli siffar yadda ake wanka ibtada haka za zai fara ta kamar yadda an ka suranta maka gasul yadaini ya fara wanke hannayensa guda biyu bayan ya wanke hannaye guda biyu summa tanziful adha sannan sai ka tsabtace ƙazanta sun masalasa garafatin biye da sannan ya kamfata ruwa ga hannayensa sau uku fi gasili ra'asihi wajen wanke kansa ya subbuha alaihi ya zuba ruwan ga jikinsa sun bai fi dulma sannan ya kwaranya ruwa fauka zaharihi saman gadon bayansa wadalkuhul jisima da cuɗanya jikinsa tamamu tuhurihi wannan shi da cikar wankan nashi Mm. to an mu takaita haka nan mu dan duba saura karatun yana da yawa dawo sai a tashi babu mujibatit tayammum سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته